بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى za mu karanta littafin babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda ya sanya wa suna kiyamu Ramadan fadlu wa kaifiyatu ada'ihi wa mashru'iyyati al-jama'ati fihi wa ma'ahu bahthun qayyim an al-i'tikaf wannan risala ce mai kyau da malam yayi ta akan wato kiyamu Ramadan yayi mata mukaddima guda biyu amma ta biyu ta biyun kawai za mu karanta saboda ta farkon kamar raddi ce kuma so muke mu karanta littafin cikin wani kankanin lokaci insha Allah ta'ala mala yake bismillahir rahmanir rahim ya bude da bismillah saboda wato tabarruki da yadda Allah ya saukar da alqur'anin sa Allah yana da surori 114 a alqur'ani kowace 113 nan gaba ɗaya kowace akwai bismillah da ita ake budewa to sai koyi da wannan guda ɗaya ce ba buɗe da bismillah ba ita ce suratu bara'a sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam in zai tura da wasiƙa garuruwa yana buɗewa da bismillah wala yake muqaddimatu dab'atu thaniya gabatarwa ta bugu na biyu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa salatan wa salaman ala rasulillah tsira da aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi da alayensa da sahabbansa wa man taba'a sunnati da wanda ya bi sunnata wa wala huwa yadi kunti lamarinsa amma ba'ad bayan haka bayan godewa Allah da salati ga annabi kenan da iyalan gidansa amma ba'adu fa hadhihi tab'atu thaniya li risalati qiyam ramadan wannan shine bugu na biyu ga wato risala ta dan littafi na da sanya masa suna da qiyam ramadan uqaddimuha ila al-qari al-karim ina gabatar da shi zuwa ga mai karatu mai karanci mai girma bi munasabati qurbi shahrihi mubarak saboda dacewa da kusantowar watan ramadana ne albarka sana a shekara ta 1406 bayan hijira ba'da annabi da tun sako dab'atul ula bayan kofi kofi littattafan bugun farko duk sun kare wa kasratu talabati alaiha sannan wato neman littafin ya yawaita fa'aitu nazara fiha yace sai na ƙara duba na ƙara duba dan na editing fa hazzabtuha yace na tsaftace wa na qahtuha sannan na rairayi wa alhaqtu biha takhrijatin adida na sadan masa da takhriji waɗanda wato waɗanda suke masu yawa wa fawaidun jadida da kuma fa'idodi sababbi da surun nazirina insha Allah ta'ala wanda za su daɗaɗawa duk wanda ya leka cikin littafin zai farin ciki da yarda Allah wa min ahammiha yana daga mafiya muhimmancin su ma yarahu alqari'u fi al-i'tikaf abinda ni karatu zai gani na ƙara dangane da abin da ya shafi i'tikaf Allah subhanahu wa ta'ala as'alu an yaj'ala as-sawaba halifi Allah madaukakin sarki nake roko da ya sanya wato dacewa ta zamto ita ce abokiyata wa an yaghfira li ma na ba an sawabi fahmi ya gafarta min abin da ya nisanta daga daidai daga fahimtata wanadda anhu kalami ko kuma alkalami na ya tuntube wa an yaj'alahu khalisan liwaji sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan aikin da nayi dan shi ne innahu afuwun karim lalle Allah mai afuwa ne karimin kuma mai karamci ya rubuta wannan ne a Oman can bakwai ga watan Sha'ban shekara ta 1406 da muka faɗa babban malami ke Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala to insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin littafin inda malai ya fara budewa da cewa qiyamu ramadan tsayuwar ramadan wannan kalma ta ramadan malai sun yi maganganu da yawa sun kai kusan guda goma ko sama da haka akan me ake nufi da ramadan wasu ke zafin saboda zafin rana lokacin zafin rana ake yin ramadan shi sa aka sanya masa suna domin a ramadu kaga rairayi kenan lokacin da ya dau zafi ko kuma wai saboda yana kone zunubai shi sa ake kiransa da Ramadan wasu kuma suka ce saboda yunwa da ake sha in ka duba ma'alimu tanzil na bagawi karkashin shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran za ka ga ya kawo ma wannan insha Allah ta'ala maganganin da sauran malaka tabai da suka yi magana akai malai yace to fadlu qiyam layali ramadan falal aywad darara ramadana qad jaa fihi hadithan hadisai biyu sun zo akan wannan al-awwal na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yuragibu fi qiyam ramadan yana kwadaitawa dangane da tsayawar ramadana sai yake min gairi an ya amurahum bi ajima ba tare da ya umarce su ya musu umarni wato na tilas ba na wajibi shine azima eh umarni ne ba amrun nudubin ne kawai sai yake summa yaqulu sannan sai yake man kama ramadana duk wanda ya tsayawa ramadana imanin yana mai imani wa hisaban da neman lada sharadin kenan guda biyu gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa fa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya al'amarin yana kan haka ai ala tarkil jama'ati fi tarawih cewa mutane ba sa fitowa su sallar tarawih ba a jami'i haka annabi ya bar duniya ba a yi ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه sannan haka nan al'amarin ya kasance rawanin khalifancin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda ba a jam'in sarawi wa sadirin min khilafati Umar da farko farkon shekarar sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma duka ba a yi saboda haka kowa sallar sai yake a gida wal akhar hadisi na biyu hadisi Amr bin Mura al-Juhani قال يتي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاء yace wani mutum daga kabilar Banu Qudaa ya zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam fagale yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita ba ni labari ko shin kana ganin duk wannan fasara biyu ake in shahidu Allah ilaha illallah in nace da ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah wa annaka rasulullah kuma kai manzon Allah ne wa sallaitu salawatul khams na sallaci salloli biyar wa sumtu shara na azumtu watan ramadan wa qumtu ramadana kuma nayi tsayawar watan ramadan wa ataitu zakata na bada zakka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ai man mata ala hada duk wanda ya mutu kan wannan abin da kake fada kana min as-siddiqin yana cikin siddiqin wanda suka bada gaskiya masu martaba ta biyu kenan wa shuhada'i da shahidai wa man yuti Allah wa rasuluhu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i والصالحين وحسن أولئك رفيقا ما ليك ليلة القدر وتحديدها دار ليلة القدر da iyakance lokacin wannan kuwa ai malamai sun ta bayanai sosai akan iyakancewa kana so gaskiya ka koma cikin littattafai kamar Fatahul Bari za ga yayi bayanai sosai ko Al-Mumti na Ibn Uthaymeen ko Umdatul Qari sharhin Sahihul Bukhari ko kuma ma Al-Mughni na ibn Qudama al-Maqdisi duk sun faɗaɗa bayanai akan wannan wa abdalu layali lailatul qadri mafi falalan dararan Ramadan shine daren lailatul qadri li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa sallam man qama lailatul qadri duk wanda ya tsaya lailatul qadri thumma wufiqat lahu sannan aka datar da shi da daren imanan wufiqat lahu wannan ziyada za ganta cikin baka wato ƙari ne na imamu ahmad shine ziyada wa ziyadatu lahu imanan wa ihtisaban wato ina mai imani da neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa na uku mala yace wa hiya lailatul wa hiya lailatu sabi'an wa 20 min ramadan ala al-arjah daren lailatul qadr dare ne na 27 a wasazancen da ya inganci malam ya daura ayin hanbaliya kenan shi sa kaga ya ce alal arjih domin hanabila ko ibn taymiya ra'ayin su kenan cewa 27 ga watan ramadan shine lokacin da ake ganin lailatul qadri saboda wasu dalilai amma akwai maganganu gaskiya akwai wanda dan maganganu sun kai kusan um 46 kamar da ibn hajar ya kawo a cikin littafinsa na fatahul bari akwai wanda suke cewa shi da yarda na tukadar ba ba a taɓa hinsa ba kuma ba za a yi ba kamar shi'a wasu kuma ka ce a sau ɗaya aka yi a duniya gaba ɗaya kuma ba za a koma wani ba wasu suka ce a ai a shekara gaba ɗaya za a same shi a shekara za a neme shi kowanne wata za a iya samu wanda za mu karanta yanzu mu ji wata maganar daban ra'ayin ibn mas'ud ne abdullahi dan umar ko ra'ayin in ban manta ba cewa yayi a cikin ramadana kawai watan ramadana duka za a nemi wannan wasu kuma ka ce sha bakwai sha takwas sha tara ashirin da ashirin da har zuwa ashirin da bakwai suka faɗi wayannan lokutan wasu kuma suka ce goman ƙarshe kawai wasu kuma suka ce a goman ƙarshen ma sai ya zamto a witiri saboda annabi ya ce iltamisu iltamisu hasil ashir al-awakhir sannan haka sai ibn hazm a cikin muhalla shi ma yana ganin rana ɗaya ne kawai da za a sami wannan abin nan din hakan ka koma a sahih na ibn khuzaimah shi ma yana da nasa ra'ayin cewa a wutiri za a same shi wannan hadisin da na kawo amma in kana so ka more sai ka koma cikin sharhu sadir bi zikri lailatul qadr na Abu Zur'a dan gidan Al-Hafiz Al-Iraqi dan ɗaya risala ce kankanuwa bai tafi feji 80 ba wata nuskar ma bata kai haka ba bai wannan littafin na hannun mu ba to saboda haka zaka ga ya kawo kusan maganganu 20 da wani abu kuma kowace da dalilanta sunan littafin sharhu sadir bi zikri lailatul qadr yan uwa ya kamata a sauke shi a karanta shi ko a siyo shi idan da akwai shi a kasuwa yana da fa'ida za ga dalilan kowa akan wannan to shine ma da yake mu koma karatun mu wa alayhi aktharul ahadith mafiya yawan hadisi akan wannan dalilin suke cewa 27 mun ce ra'ayin imamu ahmad ne min hadisin zero bin hubaysh daga cikin akwai hadisin zero dan hubaysh Allah ya kara masa yadda Ali yace samitu ubayy bin ka'ab bin yaqul naji ubayy dan ka'ab yana cewa wakila lahu an ce da ji inna abdullahi bin mas'ud yaqul lalle abdullahi dan mas'ud yana cewa man kama sanata asaba lailatul qadr kun ga maganar da muka faɗa wanda ya tsayawa tsayawan shekara guda kowanne dare yana kiyamul laili ba wai a iya da ramadana kawai ba to ya dace da lailatul qadr fa qala ubay ibn ka'ab rahimahullahu ta'ala ubay dan ka'ab Allah ya kama daukakin sarki ya yadda da shi yake cewa arada Allah ya take lan yace yace a gaskiya ibn mas'ud ya faɗi wannan ne dan kan mutane su zama ragwaji wallahi la ilaha illa hu rantsi da wanda raina yake hannunsa inna hala fi ramadan yace na rantsi da Allah watan lailatul qadri a ramadan yake ba wani a shekara ya saba ba ya halifu ma ya tafni yace yana rantsuwa ba wai zancen ma yace insha Allah a Ramadan ne ke a'a me yasa saboda ai ana iya rantsuwa a nan ba tare da ka jingina mutukar a misali aya ta tabbata a kan abu ko hadisi in ka rantsi a kai kace wallahi tallahi kaza ba dai ba laifi bane wa wallahi na rantsi da Allah inni la a'lamu ayya lailatin hiya na ma san wannan dare ne shi wannan daren hiya lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha yace shine daren da annabi alaihi salatu wasallam ya umarce mu da mu tsaya mu raye wannan daren hiya lailatul sabihati 27 yace shine daren wato wayewa garin 27 kaga ran 26 kenan daren 27 wa amaratuha an tadlu ash-shamsu fi sabihati yawmiha bayda alamata shine an tadlu ash-shamsu rana ta kullu fi sabihati yawmiha a safiyar wannan yinin bai za ka ganta fara ta lafi'a alaha ba ta ba zafi za ka iya daga ido ko haɗa ido da rana kuma da haskenta wa rafa'a zalika fi riwayatin ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina haka zuwa ga a wata riwaya daga annabi alaihi salatu wasallam wa ma udifa lin nabi al marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqdu'u shine wa rafa'a zalika a ruwa akwai ruwayar muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala an anhuma wadda tana cikin Abu Dawud da Imam Muslim sun kawo ta saboda haka akwai wannan ruwaya mashru'iyyatul jama'ati fil qiyam shar'antuwar yin jam'i wajen qiyamul layli ko tarawi ko tahajjudi wa tushra'ul jama'atu fi qiyam ramadan an shar'anta a rika yin jam'i wato dangane da abin da ya shafi aiwar dare ko tarawi ko tahajjudi ko ashab a barbarci da ake faɗa don ashen ba larabci ba ne malamai sun ce barbarci ne tarawih da kiyamu ramadan da tahajjud su ne larabci bali ya abdalu min al-infirat aka ce bari wannan magana ya ma fi mutum ya shi kadai ita kiyamun layli ta ramadan li iqamatin nabi sallallahu alaihi wasallam la hadi nafsi saboda annabi yayi tsayawar daren da kansa wa bayanuhu li fadliha bi qawlihi da kuma bayanin falalata da yi da da fadin sa cewa kama fi hadisi abi zarri radiyallahu anhu kamar yadda ya zo hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda kale yake sunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ramadana mun azumci wata ramadana tare da manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi falam yaqum bina shay'an min ash-shahri bai tsaya da mu wani abu na wata yini daga cikin watan ba gaba daya gaba daya tun daga daya ga wata har zuwa 20 da wani abu annabi alayhi salatu wasallam bai musu qiyamul layl ba hatta baqiya sab'un har sai da ya rage kwana bakwai fa qama bina sai annabi alayhi salatu wasallam ya mana qiyamul layl hatta dhahaba thuluthul layl a sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi ana ta sallah falan ma kana fi sadisa lam yakun bina amma da ya rike kwana shi da kuma wata ya ƙari annabi sai ya tashi bai zo yayi kiyamul lailin da su ba falan ma kana til khamisa qama bina amma da ya rike kwana biyar kuma ya ƙara zuwa aka kiyamul laili hatta zahaba shadrul layl har sai da shadru bi ma'ana nisfu har sai da rabin daren ya tafi a karo na biyu kenan فقلت يا رسول الله سينت يا مايكين الله لو نفلتنا قيام هذه الليله ina ma dai ka ƙara mana shine annafulu ziyada kenan ka ƙara mana tsayawar wannan yinin abin nufi yayi musu kadan suna zubu a ƙara musu kullum ma a rike fa kana sai annabi ya ce a'a inna rajula idza sallama al imam ku sani cewa shi mutum idan ma yayi sallah tare da liman hatta yan sarifa har liman yayi sallama kusiba lahu qiyamu layla to za a lissafa shi cikin waɗanda suka yi kiyamun laili ai akwai hadisi daban dan ka koma salatu tarawih ko kuma ruhutu aqlam da sauran littattafai da suka yi magana ko ma lissafin ga ibnu hajar ai za ga lissafin abulugul maram hadisin da annabi yake cewa idan mutum ko umdatul ahkam idan mutum yayi sallar ya sallar isha'i da asuba tare da liman to za a rubuta shi kamar yayi kiyamun laili na wannan yinin na wannan daren to shi ai malam yake mana isharar da shi ana falan ma kana ce rabi'a shi annabi alaihi salatu wasallam yake ƙara fito mana jiki ana yayin da kuma ya ya rage saura kwana hudu wata ya kare lam ya kuma sai annabi yake tasowa falan ma kana ce salisa yayin da ya rage saura kwana uku wato shine daren 27 kenan jama'a lahu wa nisa'ahu sai annabi ya tattaro iyalansa da matansa wannan da sauran mutane fa qama bina ya tsaya da mu aka sai wadda hatta kashi na an ya futa nan falah ubay dan ka abi ya ce da naji tsoron kada al falah rabon mu ya kubu ya kubu ce ne al falah din kale yace kultu ne ruwa yace mal falah me kake nufi da al falah kale yace as sahur shine sahur din mu thumma lam yakun bina baqiyati shahr to daga nan kuma 28 da tara annabi bai kara fito mana ba bai zo yayi mana kiyamul layl ba to an ji wannan dalilin السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه دليل da yasa Annabi alaihi salatu wasalam yake ci gaba da yin jam'i tare da jama'a wa inna ma lam yakun bihim alaihi salatu wasalam baqiyatu shahr kadai Annabi alaihi salatu wasalam ya ki fitowa yayin sallar dare tare da su ne a sauran kwanakin khashiyata an tufrada alaihim salatu al-layl fi ramadan saboda Annabi yana jin tsoron kada a farlanta mana a farlanta wa sahabbai wato yin sallar dare a Ramadana a ce kullun sai an yi wajibi ne da an sha aiki kuwa fa ya ji zuwa anha domin za su gajiya kaji annabi wato da karja akum rasulun min anfusikum wata qira'a min anfusikum ko azizun alaihi ma anitum azizun alaihi ma anitum duk abin da zai wahal da mu annabi baya san sai ne masa nauyi harisun alaikum duk abin da yake mai falala ne ne mana kwaɗayin sa bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa sallam eh to shine ma da yake ya ci gaba da cewa kama da a fi hadisi Aisha radiyallahu anha fi sahihain kamar yadda yazo cikin wato hadisin nana Aisha a cikin Bukhari da Muslim Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda wa qad zalat hadhihi al khashya yace to wannan tsoron ya kau bi wafatihi da dalilin barin annabi alaihi salatu wasalam duniya ba da an akmala Allah shari'a bayan Allah ya cika shari'arsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati haga wannan illar babu ita bi zalika zalal ma'lum to saboda haka abinda ake ganin illa ne ya kau akwai ka'ida da malamai za su iya tuna shine idza zalatil illatu zalal ma'lum idan illa ta tafi to abinda wato ake ganin ma'lul din ne shi ma ya kau eh wato shine misalai da yawa da ko kuma idan ta fal illatu wato in ta fal illa eh saboda haka wannan shine wa bizalika zalal ma'lum abinda ake ganin zai janyo kaza din nan to yanzu babu shi sai ayi wannan kaza din ka ki siyan waya ne misali saboda kar a ce ai kai mai kuɗi ne to da ka canja unguwa ba wanda ya san ka ko ka canja abokan da suka san ka da wannan haka wannan illar da kake jin tsoro ai ta kauce ka siya misali kenan malai ce wa huwa tarkul jama'ati fi qiyam ramadan shine dalilin da yasa annabi alisa shine wato barin yin jam'i dalilin da yasa annabi ya yin jam'i a cikin tsayuwar ramadan kenan wa baqiya al-hukmu sabiq kaga wato hukunci wanda ya riga ya gabata yana nan kenan wanda ya gabata wa huwa mashru'iyyatul jama'a shine shar'antuwar yin jam'i tunda annabi baya nan yanzu kaga wa zai waye zai zo ce man an saukar masa da cewa yanzu sallar tarawih ko tahajjudi wajibi ce to illa ta kau annabi alaihi salatu wassalam shi ake wa wahayi yanzu kuma an daina wahayi ita ce illa na kace illa ba ba irin ta ba haujewa yawa ولذلك احياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري wannan dalilin yasa sayyidina Umar shi ma da yazo sai raye wannan sunnar saboda idza zalatil ma'alam illa zalal ma'lum illa ta tafi wa gairihi da wani sama shuru'iyyatul jama'atu lin nisa bayan nan ma na shida akwai shar'antuwar yin jam'i da mata ma ba wai da maza ba wa yushra'u lin nisa'i huduri lin nisa'i huduruha ko huduriha kama fi hadisi abi dharr as-sabi an shar'anta wa mata ma ta halalci sallah kamar yadda ya zo a hadisin Abu Dharr Allah ya kara masa yadda bal yajuzu malai yake bari wannan ma an halatta cewa ya halatta an yi ja'ala lahunna imamun khasun bihinna a sanya musu limami daban nasu gaira imami rijal ba ni imamun maza ba wani daban fa kan sabata anna umar radiyallahu an ya tabbata da sayyidina umar Allah ya kara masa yadda lamma jama'an nasu alal qiyam yayin da mutane suka hadu dan yin sallar qiyamul layl ja'ala ala rijal ubayy bin ka'ab radiyallahu an shi shi maza to limamin ku shine ubayy dan ka'ab ya sanya musu Ubay dan Ka'ab wa ala nisa Sulaiman bin Ubay bin Abi Hasma sai sanya musu mata kuma ya sanya musu Sulaiman bin Abi Hasma kan wani yace ya ga wata ruwaya daban kamar yadda Sa'id bin Mansur ya kawo a Taluqai a cikin littafin sa cewa um Tamimu Dari ne akwai wannan ruwayar ba amma sai wannan ba ayi risaloli da muka bibiya za ga wannan aka kawo Tamimu Dari shi da Ibn Hajar yake cewa zai iya yiwa abin ya faru sau ya hada ruwayoyin kaga ba yan tamori bane da wasu ƙarya ne yawan ruwayoyi sun inganta gaba daya ba a ba a ruguza sai aka yi wa aljamu bainal hadisai yawa fa an arfaja at-taqafi qala kana ali bin abi talib ya'muru an-nas bi qiyam shahri ramadan arfaja at-taqafi Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya kasance yana umartar mutane da su yi tsayawar watan ramadana yace wa yaj'alu lil rijali imaman yana sanya wa maza kaga ma shi a kake yi to sai na alba yayi haka yake yi sai yace yana sanya wa tunda fa ba nasu bane namu ne sai na alnamu ne yawa a wannan irjali akai kawai yana sanya wa maza imaman limamun su daban walin nisa'i imaman mata ma ya sanya musu limamun su daban kale yace fa kuntu ana imamun nisa wane mutum yace to kaga wato ni ne kuma limamin matan magani ya korji in zuwa in shi arfa da to saka fi kenan tabi'i ne yace ni yake sanyawa a matsayin limamin maza a mata kullu sai nace wa hadha mahalluhu a indi wannan shine mahallinsa a wajena eh idan kana al-masjidu wasi'an idan har wato a sanyawa kowanne abin da yake nufi mahalluhu indi shine matsayin da matsayin da na dauka ni ba inji wala albani idan kana almasjid wasi'an yake idan masallaci yana da yalwa to kamata a ware mata limamin su maza limamin su kaga yana magana a wancan lokacin kenan da da ba su da kayan amsakuwa ko kayan sauti sai yace ko kuma mala albani duk da akwai kayan sauti kaga shi ainihin nan mala albani ya rasu kawai dai ra'ayinsa ne eh li Allah ya shawushi ahaduhuma ala al-akhar to ga dalili wai saboda kada a samu distraction daukan hankali abuwan daukan hankali na wannan ya rika in aka sa a masallaci daya limam maza zai iya in yaso na mata murya to zai iya daukan hankalin matan ma gaba ɗin zuriyar sauraron idan limamin matan iri na ne bai da murya sosai to kaga ba za a rika jiyo karatun sa ba saboda haka lallai sai a karatun ya sa kuɗi to yi za aka ce to in ana jin wannan tsoron na tafiye to kamata yayi a ayi kokari a raba a raba musu oke a ban musu limami daya in ana jin tsoron tafi ɗaya ya fi ɗaya murya to kawai a bari ɗayan ya ɗauka gaba ɗaya eh in kuma duk muryoyinsu kaɗan kaɗan ne wata wani ba za ta shiga na wani ba to sai a raba musu mata daban maza daban wallahu almusta'an wa alaihi tukula ina garin dan huta nan darasi na farko kenan na sharuwa kuma na dan huta sai na koma insha Allah sai za mu tashi adadu raka'atul qiyam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk